بالغفلة بالغفلة والكسل والخمول بالغفلة والكسل والكسل, والكسل والخمول لنتحراها في هذه العشر نقوم مع المسلمين ونقوم مع الإمام حتى ينصرف قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام لي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا زيادة على قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كان الصلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم يحيون الليالي في المساجد يصلون جماعة خلف الإمام حتى ينصرف فينبغي للأئمة وفقهم الله أن يهتموا بذلك وأن يقوم بالمسلمين في أول, في أول الليل بصلاة التراويح وفي آخر الليل بصلاة التشهد بصلاة التهجد على وفق ما كان يفعله المسلمون من ما كان يفعله المسلمون من عهد الصحابة إلى عهدنا هذا فاتقوا الله عباد الله بادروا الأوقات قبل فواتها وحاسبوا أنفسكم على فواتها فاتقوا الله لعلكم تفلحون أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله على فضله وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن, أن هذا الشهر إنما هو فرصة تمر بكم لأجل أن توقظ قلوبكم وتحيي فيها صفة الخير وتقمع ما فيها من صفة الشر فهذا الشهر مدرب لكم ومروض ومروض لكم على العبادات فداوموا على ما اعتددتم في هذا الشهر من الخيرات وفعل الطاعات وفعل الطاعات في بقية سنتكم فإن عمل المسلم لا ينقطع إلا لا ينقطع إلا بالموت لا ينقطع بشهر رمضان أو بانتهاء أيام من الأيام إنما هو متواصل قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فدل على أن أن عمل الإنسان لا ينقطع إلا بالموت سواء كان عملا صالحا أو كان عملا سيئا فما دام الإنسان في هذه الحياة فإنه سيعمل إما بالخير وإما بالشر فعلى المسلم أن يكون عمله متواصلا في الخير وأن يتوب إلى الله من أعمال الشر فإن بعض الناس أو كثيرا من الناس تمنيه نفسه أنه إذا خرج هذا الشهر وانتهى أنه سيعود إلى الإهمال والغفلة والكسل والخمول أو يعود إلى المعاصي والسيئات أولئك لا يقبل منهم شهر رمضان أولئك لا يقبل منهم شهر رمضان إذا علم الله من قلوبهم أنهم يعدونها إذا انتهى رمضان أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من الإهمال والكسل والخمول فإن الله لا يقبل منهم هذا الشهر إنما يتقبل الله من المتقين ومن كان يعد نفسه بعد رمضان أن يعود إلى المعاصي والإهمال فليس من المتقين فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة من شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد godiya ta tabbata ga Allah ma'abucin falala da ni'imomi kala-kala Allah maɗaukakin sarki bai gushe ba yana bibiyar bayan shi a cikin wannan wata mai albarka da falaloli na azumi da kuma falaloli na sallolin dare lalle Allah maɗaukakin sarki shi ya cancanta da bauta ba shi abokin tarayya subhanahu wa ta'ala lalle Allah maɗaukakin sarki shi ne mai cikakken mulki shi ne tsarkakakken sarki wanda babu aibi tare da shi ko na ƙasu ina shaida cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan shi ne kuma manzan shi ne shi ne mafificin wanda ya sallah kuma ya yi azumi tsira da amincin allah masu yawa su tabbata a gare shi da iyallan gidan shi da sahabban shi gaba ɗaya ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku nura da wannan kwanakan naku da yadda suke sauri wurin karewa wannan ishara ce da alama da ke nuna cewa ayyukanku za su tsaya su kare wata mai albarka mai kwashe da ɗimbin alkhairi ya zo mana da alkharrai masu yawa ya zo mana da goman shi na farko sun wuce ya zo mana da goma na tsakiya su ma sun wuce a yanzu nan mana cikin gomomi na ƙarshen shi mana cikin kwana goma na ƙarshen shi wanda su ne mafi alkhairin kwanakai ya ku musulmi ku yi ƙoƙari ku yi amfani da wannan damar taku ku ribaci wannan ƙarshen kwanakan goma na cikin wannan wata ta hanyar aikata ayyuka na alkhairi ku cike wannan wata ta hanyar yin ayyuka na alkhairi saboda wannan watan ko ya kasance mai yin shaida ne a kanmu ko kuma mai yin shaida ne bisa ga abin da muke aikatawa na alkhairi ko sharri da muka sanya a cikin shi ya ku bayan Allah ku sani a yanzu fa wannan kwanakan guda goma na ƙarshe su ne mafifitan kwanakan wannan wata shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan keɓanci waɗannan kwanakan ba tare da sauran kwanakan da suka shuɗe ba da wasu al'amurra na musamman saboda saninsa da falalar da ke cikin wannan kwanakan da kuma ɗaukaka su a wurin Allah shi ya sami koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin haka na daga cikin falala ta wannan kwanakan guda goma su ne ƙarshen wannan wata da su wata yake ƙarewa su kuma ayyuka akan dibi ƙarshe ne ko da yaushe idan ƙarshe ya kyau ta komi ya gyau duk wanda ya kasance yana kyautatawa yana yin alkhairi mai yawa a cikin wannan wata to ya daɗa a cikin alkhairin shi a cikin wannan kwanakan na ƙarshe dan ya kasance shi ne mafi alkhairin cikan watan shi wanda ya kasance kuma yana sakaki yana munantawa ba abin da ya mishi saura sai ya koma ga Allah da tuba zuwa gare shi kafin lokaci ya ƙare ya ku musulmi kuma kanku hisabi akan abin da kuka yi na sakaki ta ɓangaren ubangiji maɗaukakin sarki na daga cikin falalar waɗannan kwanakai guda goma masu albarka lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan zuba kokari a cikin su irin kokarin da baya yi a cikin wasu kwanakai wanda ba su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a farkon wannan watan yakan yi sallah ta dare kenan sannan kuma ya huta da daddare ya kwanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan wannan kwanakan guda goma na ƙarshe suka shiga yakan zabura ya ba da himma da ƙoƙari wurin yin ibada sama da kwanakan da suka wuce baya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan raya daren gaba daya ya tashi iyalin shi yakan tsawaita tsayuwa ta hanyar qiyamul layl haka sahabban shi da wanda suka biyo bayan su suna masu kyautatawa suka yi koyi da shi a cikin kokari cikin kwanakan nan guda goma na ƙarshe sun kasance suna keɓantan wannan kwanakan guda goma da daɗi na qiyamul layl tsayuwar dare kenan sun kasance farkon dare magabata suka yi salatu tarawih kama tun daga sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayansu sannan bayan haka idan goman nan na ƙarshe suka shigo sukan daɗa da yin qiyamul layl sallar dare tun zuwa tsakiyar dare ya zuwa ƙarshen shi suna masu koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cikin ayyukansa da yake cikin kwanakan nan guda goma na ƙarshe annabi yakan yi sallah mai tsawo ya tsawaita tsayuwa ya tsawaita karatu da sujudi da rukuyi a cikin sallolin shi haka wanda suka biyo bayan shi na sahabban shi da tabi'ai da wanda suka biyo bayan suke yi ya kamata ya kasance sun zame mana abin koyi kuma mu bi irin hanyar da suka bi watakila mu riske su mu same su wannan kwanakan guda goma ana raya su ne da yawan bauta ma Allah maɗaukakin sarki balle ma yin salloli ga wanda Allah ya ba su dama sukan raya su farkon dare su raya shi in ya so kuma su tashi ƙarshen dare su raya shi su zo su yi tarawe tare masu yi farkon dare sannan kuma idan ƙarshen dare ya zo su tashi ayi ƙiyamun laili tare da su sannan su cike wannan tahajjudin nasu na ƙiyamun laili da yin wutiri Allah ya samu dace na daga cikin falalar wannan wata ko kuma falalar wannan kwanakin guda goma na ƙarshen wannan wata akan tsammanin samun daren lailatul qadari a cikin shi duk da daren lailatul qadar akan iya samun shi cikin sauran kwanakin watan ramadan ba sai goma na ƙarshe ba amma dai an fi sa tsammani an fi samun tabbata na riskashi a cikin wannan kwana guda goma na ƙarshe shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan nemi wannan daren na lailatul qadari a cikin wannan kwanakan guda goma na ƙarshe haka yakan kwadaitar da al'umma wurin su nemi daren lailatul qadar a cikin wannan kwana goma na ƙarshe saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi itikafi ya dawo masallaci gaba ɗaya a cikin wannan kwanakan guda goma na ƙarshe ya zauna a cikin masallaci daren shi da ranar shi ya keɓanta da ubangijin shi yana bauta mishi ya karanta alkur'ani mai girma ya yi sallah ya ambaci allah maɗaukakin sarki a cikin itikafin da yake yi don sa ran riskar wannan daren na lailatul qadar saboda ɗimbin alherin da ke cikin shi allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana sha'anin wannan daren na lailatul qadar cewa a cikin sai sabkar da alkur'ani mai girma shi yasa Allah ke cewa wannan dare na lailatul qadr shine mafi alkhairi sama da wata dubu mala'iku sukan sabko a cikin wannan daren tare da mala'ika jibril da izinin ubangijinsu don haka kenan wannan yinin ko wannan daren dare ne mai albarka mutane ku yi kokari ku zuba iya abin da kuka iya na kokari na ku riske wannan wata da alkhairin da ke cikin shi haka Allah madaukakin sarki yake cewa game da wannan daren ya ce lalle mu muka sabkar da alkur'ani a cikin wannan daren mai albarka ana nihin daren lailatul qadar Allah ya ce lalle mu masu yin gargadi ne masu jan hankalin mutane ne ta hanyar turo musu manzanni su gaya musu abin da yake alkhairi ne su bi su gaya musu abin da ke sharri ne su nisance shi a cikin wannan daren ne na lailatul qadar aka rarrabe duk wani abin da zai faru a wannan shekara a doron ƙasa za a ɗauko abin da zai faru a cikin lauhul mahfuz gaba ɗaya a zo a bayyana shi a cikin daren lailatul qadr duk abin da zai faru a shekara za a bayyana shi a wannan daren na ruwan da za a yi fari ne za a yi wanda za su mutu a wannan shekara bal ma har wanda za su je aikin hajji a wannan shekaran za a zuwa ambace su duk a rubuta su a wannan daren na lailatul qadr don haka dare ne mai girman gaske dare ne kuma mai falalan gaske Allah samu dace da shi duk wanda ya dace da wannan daren Allah ya datar da shi ya raya wannan daren ta hanyar bauta Allah da salloli qiyamul layli da tahajjud yana mai imani yana mai sa ran samun lada a wurin Allah Allah madaukakin sarki zai rubuta mishi ladan wanda ya bauta ta wata dubu kai balma za a rubuta mishi ladan wanda ya bauta wadda ta fi alkhairi sama da wata dubu za a daɗa a kan ayyukan musulmi na alkhairi wanda ya aikata a a cikin wannan dare mai albarka Allah samu dace don haka ya dace da mu mu yi ƙoƙari iya ƙoƙari ta wurin ganin cewa mun raya wannan dare ran guda goma don mu dace daga cikin wanda suka dace da wannan dare na lailatul qadr ta hanyar aikata aikin alkhairi tsayuwar dare addu'a ambatan Allah maɗaukakin sarki don mu samu wannan lada mai girma wanda wannan ladan yana daidai da aikin wata dubu ko fiye da haka wanda wata dubu shekara talatin da uku ne da daɗin 'yan watanni sama kaga ko ai shekara talatin da uku da wasu watanni rayuwa ce mai tsawo idan musulmi ya ƙare wannan rayuwa a cikin bautan Allah gaba ɗaya lalle duk wanda Allah ya datar da shi da wannan daren to ya samu babban alkhairi Allah samu daga cikin wanda za su samu wannan babban alkhairi ya koyi uwa musulmi a ji tsoron Allah maɗaukakin sarki a sani cewa wannan wata dama ce da Allah ya baku da takan bi ta kanku domin ta faɗakar da zuciyoyinku kuma ta raya zukatanku ta hanyar zuba sufofi na alkhairi kuma ta yaƙi zukatanku ta hanyar kore sufofi na shar wannan wata wata ne na ɗaukan horo wata ne na koya makai duk wani abu na alkhairi na bautan Allah sadaka ne ta hanyar ciyar da dukiya karatun alkur'ani ne yawan ambaton ubangiji ne duk abin da ka sani na alkhairi yi kokarin ka koya ma ranka shi a cikin wannan wata balle ma wannan kwana goma na ƙarshe insha Allah idan ka dimance yin haka abin zai zauna tare da kai ta yadda zaka dimanta kana yin haka Allah samu dace da haka yan uwa ku dawwama akan abin da kuka saba yi na alkhairi cikin wannan wata har bayan shuɗe wannan wata na aikin alkhairi da aikin da'a da duk a cikin dukkan sauran shekarar ku saboda aikin musulmi shi baya yankewa sai in ya mutu matukar kana aiki kana samun ladan shi matukar baka mutu ba aiki baya yankewa da wucewa watan ramadan haka baya yankewa da wucewa sauran kwanakai irin wanda aka saba yi ayo da gobe aiki akan so ya ɗoru ka yi ta yi ba za ka daina bai zuwa lokacin mutuwa kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabin shi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bauta ma ubangijinka ka dimanci bauta mashi da mashi da'a ya zuwa lokacin da mutuwa za ta riske ka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu aikin shi ya yanke sai abu guda uku sadaka mai gudana ko kuma wani ilimi da ya baro da akan yi amfani da shi ko kuma yaro na kirki da ya baro mai tarbiya wanda yake masa addu'a yanan kaga lokacin da aikin mutum ke yankewa shine lokacin mutuwa amma matuƙar kana raye dole ka yi aiki ko ya zamanto aikin alkhairi ne ko ya zamanto aikin sharri ne shi yasa mu damu kanmu mu takura mu zukatanmu akan yin aikin alkhairi zuciya da kuka gane ta nan abin da ka saba mata shine za ta riƙa yi kullum idan ka san yaro ne jariri lokacin da ake so a yaye shi idan aka bar shi ba a yayi shi ba zai girma haihuwa yana shan nono amma idan aka hana shi aka kame shi yau da gobe zai saba sai ya bari to haka zuciya take idan ka saba mata da aikin alkhairi kana ce kana yi lalle ba ta so yau da gobe yau da gobe tun ba ta so za ka yardar da ita ka ga ba ta san komai sai wannan aikin alkhairi shi yasa sai ka matsa ma kanka aljannan nan fa da kowa ke fama samanta ba abin wasa ba ne ba kasuwanci ne mai tsadar gaske sai an dage da gaske ake samunta ina fata mun gane kenan mun ga kwanakan karka yarda kai sakaki baka raya su ba da salloli ka yi ƙoƙari ko da kana wani aikin dare da ke shagaltar da kai ka samu ka raya wani yanki na dare da zai sa ka dace da wannan daren saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya salla tare da liman halliman ya ƙare sallah to za a ba shi ladan kamar ya sallaci wannan daren ne gaba ɗaya yana irin masu aikin dare balle ma wanda suka shafi teloli kwanakin gaba su da dama saboda alƙawarin da suka ɗauka na mutane su yi ƙoƙarin raya wani yanki na dare ko ko su yi ƙoƙarin su cika alƙawari ta yadda za su yi aikin dan aikin ba wai su yi aiki ba dan hira su bata lokaci amma ya zama to sun saba alƙawarin sauran mutane su yi aiki dan aikin su samu lokacin da za a raya wannan daren dareren da su su dace da daren lailatul qadar saboda duk wanda wannan daren ya wuce shi alkhairi mai yawa ya wuce shi baka sani ba shin ka rayu wani ramadan ko ba za ka rayu ba nawa muka rayu da su kahin ramadan muna tare da su amma ga shi mun zo ramadan sun rage mai gidan gaskiya suna fatan ina ma da a ce sun yi ramadan tare da mu su samu awa guda ɗaya su raya saboda sun ga amfanin lokaci da yadda ake raya lokaci mu da Allah ya bamu dama ya bamu lokaci kar mu sakaki mu yi kokarin raya lokutan mu mu yi kokarin kiyaye abubuwan mu don mu samu mu dace Allah ya samu cikin wanda za su tsira daga shiga wuta zuwa gidan aljanna don haka yan uwa ku dage da aikin alkhairi kakka yarda zuciyarka ta rika labarta maka bari ramadan ya wuce ka koma aikin da duk wanda zuciya shi ke labarta mashi haka yana fatan ramadan ya kare ya koma irin aikin da ya saba yi na sabo dama ya bar su ne dan ramadan to ya sani baya daga cikin wanda aka karba mu ayyukan shi na ramadan alama ce ta cewa babu alkhairi cikin rayuwar shi kuma za a karba mishi aikin ramadan da yi ba yanan duk wanda ya bar kaɗe kaɗe ya bar raye-raye ya bar shaye-shaye da wasu abubuwan da ke kama da haka da saban da ya san yana yi da kalle-kallen banza da yau mutane suka jarrabu da kallon su a cikin watan ramadana wai ganin su bata lokaci ne ko ko ganin sa rage lokaci ne wallahi asara ne duk wanda ya bar wannan aikin yana fatan ramadana ya wuce ya koma to ana saran da wuya ya zama to an an karba ayyukan shi a cikin ramadan saboda Allah yana karba ayyukan masu jin tsoron shi ne innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin Allah ya samu daga cikin masu jin tsoron shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وبطنا صابرا وتوبة نصوحة وتوبة نصوحة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم